الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin karatunmu na ilmul balaga wanda a karatunmu na bayan mun magana akan zami magana zami karanta jawahiri albalaga na Sayyid Ahmad al-Hashimi mun magana akan kuma nisbati ilmul balaga a ina ake jingina shi zuwa ga ulumul adabiyya ulumul arabiyya ba kuma a rabe shi da ulumul islamiyya sannan kuma mun magana akan meye manufa na karanta wannan ilmul balaga din mun fara magana kan cewa to ma ya aka yi ilmin balaga ya fara shin ya fara tun a farkon shi ne a matsayin shi na ilmin ma'ani ilmin bayani ilmin bade ko kuma ya abin yake shi ne muka ce abin ya fara shi daga asirin jahili tun da dama su suna da fasahan su a sadiqa suna da balagon su a maganan su to amma mene mulahazat ne ya fara shine ake magana ma qabla tadwin kenan lokacin ba rubutu ba komai magana ne za a zo a yi kayan da muka sani suna haduwa a kasuwanni kayan wakaz da majaz da sauransu su baje kolin su na wa'annan abubuwan ya fara mintuna za mu iya tuna irin wa'annan lokacin ana maganan kayan irin su nabiga musamman shi nabiga akan ce akan sa mai tanti ya zo ya zauna wannan ya zo ya gaya mai nashi wannan ya zo ya gaya mai ya fifita wannan ya magana akan wannan kuma ya rinka faɗin dalilai to wa'annan dalilai din su ne za mu ga daga baya an zo ana ɗaukan su ana rubuta su ana samun sunaye kayan da muka sani ta taɓa da su da nabi da nabi gadin da shi da khansa ta zo ta yi aisha ya zo ya yi hassan ya zo ya yi sun yi waka ya faɗi ra'ayin shi na naƙadiyya shine ma wani lokaci hassan ɗin ya fifita wa'annan ko ya fifita aisha akan shi Hassan ɗin ita ma akan Hassan ita ma Hansa ta zo ta yake magana ba dadin Aisha ya ba da ya ce ita ce wanda ta fi mutane da aljannu iya waka irin wa'annan shi yasa ma Hassan na ka ce ya dawo shi ke cewa ana ashar minka shi na ga kai ce take cewa mene yake cewa ina cewa me lanal dafana fil qurri al ma'na bid duha wa asyafuna yaqtuna min lazzatin daman ولدنا بني العنقاء وابني مخرق فأكرم بنا حالا وأكرم بنا ابنما idan yi waƙan shi lokacin kaga yana maganan ya fi shi to amma sai yake cewa to ai kai za ka iya fina amma sai dai matsalan ka shi ne mai kana magana akan abubuwa duk yayi na kadin wannan abu kana lanar da fana me kun ka kawo jam'in difan tunda abun mubalaga ne sai ka ce da fana me kun ka ce ya burkuna bija suna haske a duhu sai ka ce suna haske a cikin duha a lokacin haske sai yake ce ba mu balaga kuma ka ce ya torna irin suyuf ɗinku ya torna suna daga me kun ka ce ya jiri na biktima suna gudana da jini sai ka ce suna daga ma'ana ya gama dai abin shi yake cewa shi yasa ya zama ba kai ne ash'aru nasu ba ash'ar shu'ara ba aga a nan mulazin sai muga cewa ya lura da wasu abubuwa daga ciki akwai ahwal wanda daga baya za mu ji ana magana ahwal mukhatabin da wa kake magana akan wani garabi kake magana tunda wannan matsayi ne na madhu na yabo to ya kamata a samu mubalaga wurin yabo kaga irin wa'annan an taba samu kuma tarafa ko da shi da wani mawaki ya zo yana waka wa qad atanasa al-hamma inda ihtidarihi binadin alayhi sai'ariyatu muqdimi ɗarafa yana zai ce ya ce mene istan wa kaljamal ma'ana raƙumi ya zama naƙa ya zama taguwa suke cewa ai sayariya wani alama ne a wuyan mene a wuyan taguwa ma'ana raƙumi mace ba a wuyan namiji ba shi yasa da ya ji ya sa wannan sifan ga raƙumi namiji sai ce istan wa kaljamal irin wa'innan sannan kuma mun sani akwai irin su shi irin imrul qaisi da wani mawaƙi ne sun zo irin ummu Jundub haka suka yi waƙe kowa ya yi wannan ya yi littai hukunci ta ɗan faɗin wani hukunci da na ƙadi na zati na al'intiba'i wanda ba na maudu'i ba ne alamin tun daga nan ya fara haka nan in muka shigo asirin jahili za mu ga cewa asirin islami kai za mu ga irin wa'annan mulahaza ɗin da yawa hadisai ko sun zo na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi na cewa ne ne la yaqulanna ahadukum khabasat nafsi walakin yaqul naqisat nafsi yani saboda mene ikhtiyar alfaz in an zo balaga ana magana za ga duk ana ake dan aka fara lura da wa'annan abu saboda kar mutum ya dingina khubsu zuwa ga shi annabi ke cewa kai ce khabsa ya ce ce laqisan nafsi mun san qur'ani kuma ya zo da mene da manhaji da uslubi wanda ba irin na su zamanin jahiliya ba cikin mulaza din kuma zamu ga sayyidina Umar shi ma zawwaq ne li shi'r zaka ji yana cewa mene yace Zuhair ash'arun nas ya fi kowa iya waka kuma ya dan yi mulahazat nashi لأنه لا يتبئ فوشي الكلام ولا hakanan wala yu'azil fil kalami ya dinga kawowa wanda shine a balaga an mun zo zaka da ana magana mene fasahatul kalma din nan Allah ta kuna gariba Allah ta kuna kaza ga duk irin wayannan lokacin balazat ne ake yi ba tare da an rubuta ba tare da an kira suna kuma na balaga ba duk daga haka ya fara al balazat sannan zamu ga sayyidina Abubakar shi ma wani hadisa ya ta faruwa yazo yana tambayan wani ya gan shi da tufa ko yake ci a tabi'u haza sau shi za ka siyar ne shi wancan sai ce la afaka Allah yana son ya ce a'a Allah ya ma irin gaisuwa irin magana ne na darajawa a'a ranka ya daɗe a'a Allah ya ƙara ma lafiya to shi sai ce la afaka Allah haka in kalli maganan ka an du'a ne a kan shi lalahu irin la afaka Allah irin kar Allah ya baka lafiya to da yake su laraba suna da zauki na magana sai sayyidina abubakar ya ji wannan maganan bai ba sai yake cewa mene qul la wa afakalla yake cewa ka ce la sai ka ce wa afakalla daga nan kaga malamai suka lura da irin wannan daga baya aka zo ilimin balaga sukan ɗau wannan sai a ce mene babi ne mai girma mai muhimmanci a ilimin balaga wanda ake ce na alfaslu wal waslu yaushe za ka yi fasulu yaushe za ka yi wasu haka duk irin wayannan malaza din ne aka samu in muka fita asirin al-islami muka shigo al-asirin umawi shi ma za mu gani musamman al-asirin umawi mashahid da yawa wanda suke nuna akan irin wannan zaukin nasu akan irin wayannan abubuwan da suke yi na za a iya ce musu balaga daga baya amma nan kawai asar ne intiba'i kawai nakan ne intiba'i kawai za su dan yi mulahaza saboda su suna da zaukin su a lokacin muka kalli irin su balat irin majalis na sarakuna musamman irin sarakunan da suke da inaya da waƙi suke da ilaya da lisanin arab lisanin arab kan su irin abdulmalik ibn marwan hadisa da yawa ta faru da shi ya kowar mawaƙa da yawa saboda mene ba su kyautata fara waƙa ba ba su kyautata yabo a waƙa ba wanda a wa'innan shi ne zaga daga baya an ɗauko an sa musu suna na balaga an ware musu babi kan muka sani akwai wani mawaƙi ya zo yana maganar mene a tasu an fu'adu ka gairu sahin kaga wannan ya fara sai dama adatan mawaƙa suna fara magana suna magana kan da kansu ne to amma mene shi ya cewa wannan bi lam yuhsin bai kyautata ba wurin iftida yake cewa a tasmu an fu'adika gairu sahi shi yasa abul mari yace bal fu'adika an ma'ana kai dai hankalinka dai ba nawa ba irin wa'annan shi ma din again abdul malik bin marwan wani mawaki ya zo yana mani ma ba da ainuka min halma'u yansari yansakibu su ne samu idan ka ne hawaye na ta zuba to kaga sai duka an da shi yake yake cewa ma balika an haza ayyuhal jahil yace ina ruwanka ya jahili irin wannan yasa aka fita da shi kaga irin wa'annan shine daga baya zaka zo malamai sun zo na balaga suna dauka suna cewa husnul ibtida zaka ji suna magana akwai abin da ake ce husnul ibtida kar mawaki ya fara da kaza kar mawaki ya fara da kaza irin wa'annan da yawa sannan akwai shi ma dan Hisham ibn Abdul Malik shi ma dan Hisham ibn Abdul Malik ko mawaki ya zo yana ma amini الشمس قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين أحولي to shi dama hisham ahwal ne kan an a ce mai kallon gora haka to sai mawaƙin ya zo ya fara kuma mawaƙi magana gaskiya ba da shi ke ba irin sun saba da kansu suke yi magana to amma yake cewa ka an ka an nafi da ufki ainal ahwali ya tashbihi da ainal ahwali idan mai kallon gora haka sai ya shi ya sa a fitar shi ma aka ce ba a sake shigowa da shi ba saboda mene saboda bai kyautata bidaya a abin shi ba daga baya za ga malamai sun zo sun ɗau wannan na balaga sun sa mai suna sun kuma ce yana daga cikin mahimmanci a ilmin balaga haka nan in muka fito al'asrul umar muka shigo al'asrul abbasi in sun asrul abbasi zamani ne na da aka fara tadwin aka fara rubuce rubuce shi ma din dai zamu ga akwai mashahid akwai istishhadat da yawa wanda suke nuni akan cewa mawaka in sun zo balad in sun zo majalisi in sun zo masarauta suna dan wake wa'annan su sarakunan su cewa ba su kyauta ba saboda yaban da suka yi dama abu kaza suka ce za ga duk wannan abubuwan shine aka yi amfani da shi aka daga baya aka zo aka fara tadwini tunda lokacin duk wannan abun sunan su kawai dan mulahazat ne na naqdiyya mulahazat balagiyya mulahazat intiba'iyya ba tare da an sa musu suna ba ba tare da an zo an yi dirasa mawdu'iyya a kansu ba kawai dai daga haka abin ya faru to inda an zo asrul al-abbasiyya dama asrul tadwin kenan sai aka samu malamai wanda suka fara rubuce-rubuce to malaman nan ko za mu ga cewa kowane akwai fi'at kasira na malamai kowane fi'a sun ba da dori sosai wurin mene wurin samar da wannan ilimin balaga din za mu ga barayin malaman nahau barayin malaman adabi barayin malaman su kansu balaga din barayin malaman i'idal na alqur'ani karim za mu gansu da yawa sun zo suna magana akan abubuwa na wa'annan din misali in muka ɗauki irin malami a ce kaman sibawaihi za mu ga sibawaihi ya zo ya yi rubutu yana da littafin shi wanda ake ce ma alkitab kayan da muka sani ko sunan littafin ma alkitab wanda kayan malaman sanawa suna ce mata ƙur'anin nah ma'ana ana kayan ƙur'ani ce daga ita kankat kawai shi sa yake ce su wani malami ke cewa faman arada an yu'allifa ba'dahu falyastah ma'ana mutum yanzu kunyan zuwa zai ta'alifi bayan sibawai ya rubuta alkitab to mun kalli kitab sibawai zamu ga a ciki akwai ya yi tanawul na masa'il balagiya masu yawa wanda daga baya malaman balaga sun zo sun amfana da shi sosai wurin taƙanini wurin fito da abuwa na balagiya sosai in muka gani za mu ga ya yi magana akan takdim ya yi magana akan ta'akhir ya yi magana akan hasbu ya yi magana akan khasa'is na tarakib da dai masa'il balagiya da yawa wanda dama kayan da muke magana akan yadda ilimin balaga ya fara ne kaga yanzu malamin nan ya zo ya ɗanyi tanawul ɗin wasu abubuwa kaga shi littafin ana cika an kallon na nahu ne amma kan mu manta farkon tadwin ne lokacin za ga nahu a ciki za ga sarku a ciki za ga ilimin luga a ciki za komai za ka iya gani a ciki to muka ɗauka za mu ga lokacin ba a samu tamayiz na ulum ba ba a samu istiklal ba a wannan sunan shi nahu wani a'a kowane littafi a wannan na arabiya za ka iya ganin malam ya yi tanawul ɗin abubuwa da yawa to ya yi tanawulin wa'annan abubuwan wanda daga bayan mun zo za mu ga wasu malaman sun amfana da shi wasu sun ɗauki wani ɓarayi sun ƙara faɗaɗawa to daga haka haka aka fara samu da haka yi magana akan wa'annan kayan da muka ce ta gadi ta akhir alhazku azzikiru khasa'isul al-taraki ya yi magana akan listifham da abubuwa dai da yawa wanda kan muka kalli abdul qahir lokacin yazo yana magana akan takdim da ta'khir za mu ga yana naƙalo yana hikayanto maganar shi siboyi din yana taƙdimi da ta'akhiri kan su cewa suna gabatar da abin da ya fi musu muhimmanci ne wahun bihi a'ana irin wa'annan za mu ga da yawa ya yi tanawul din masa'il albalagiyya insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba da wannan asrul al-abbasi kenan wanda aka fara tadwin na masail na ulumul balagiya bayan sibawaihi za mu ga malamai su ma da yawa sun zo kowanne in ya zo zai dan ba da wani gudunmuwan shi kaga ya ɗauki wani abu ya ƙara farra'a shi ya ƙara kassama shi ya ƙara idafan wasu abubuwa wanda ba su har mu zo lokacin da muka samu wannan ilimin sunan shi ilmin balaga da yana da aksam guda uku al-ma'ani al-bayan al-balil وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم